الحمد لله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الراحمون يرحمهم الرحمن تبارك وتعالى يرحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء
ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون
وإذا أخذنا ميثاقكم
إن الذين وإذا أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون قال الله سبحانه وتعالى من سبحانه وتعالى يأتي واذكر وتنا إذ أخذنا ميثاقكم وقدن da muka riƙe alkawarinku a hadakum muka riƙe alkawarinku bil amali bima fi taurati da yin aiki da abin da yake cikin attaura wa qad rafa'na fawqakum tura alhali mun ɗaukaka dutse burbushinku aljabala dutse in kita la'anahu min aslihi mun tumɓuko shi daga asalinsa alaikum a kan lamma a bai kun ka hula ha lokacin da kuka karɓa a taurar kokurna suka ce da ku hudu ma a ka na kun mutu wata lalle ku tsaya ku riƙe abin da muka ba ku da ƙarfi da jirgin wacce da ƙoƙari da matsayin na ɗan ƙoƙari da gaskiya ku karɓa da gaske wasu ma bi ku ringa tuna abin da yake cikinsa ku ringa tuna abin da yake cikinsa bil amal bihi ya za a yi ku yi jira abin da yake cikin nasa ta fuskar yin aiki da shi ta fuskar yin aiki da shi da Allah ku ta tabu ko dai ku faki yayi annara shiga wuta awul ma'asiya ko ku faki yayi saba wa Allah tabaraka wa ta'ala wa hasil zalika hasil wannan anna Allah ubangi tabaraka wa ta'ala lamma ata mun yayin da ba annabi Musa a taura ya umarci wato banu isra'ila da su sujjada don nuna godiya ga Allah sai suka ce su za su karɓa a tauran ba suka ki karɓa a tauran suka ki su yi sujjada sai ubangiji ya daga dutsen tsoro a kan kawunansu ya kace hadari ne gwargwadon tsawonsu ya kasance gwargwadon yawansu dutsen fadinsa kamar yawansu a kan al'aisani wanda ya sa dole suke sujada amma da suka sujada sai suka yi a rasa goshinsu na ɓangaren hagu ila al'ada wanda ya zama al'adarsu a wajen ibada za su yi sujada ba sa yi a kan duk goshinsu sai dai su yi a ɓangaren hagu ta zuwa yanzu sannan da aka ɗauke dutsen daga gare su suka ƙi ci gaba da karɓa.
ثم توليتم من بعد ذلك فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين Sun ba ta wallahi sannan kuka ba juya da baya a ararku kuka kau da kai min ba da zalika ba wannan alisaki wannan alkawarin alisa kuka kau da kai daga biyayya. Falaula farullahi alaikum rahmatuhu ba da baiwar Allah ma gare ku da rahamar Allah gare ku bidda waje da ya gafi ku tuba a wato haza ya ke mumini na wannan a haƙƙin wannan suke mumini au tahir da azabi ko ko rahama da ya muku da jinka ta muku azaba ke haƙƙin kafiri na dangane da wanda suke kafirai da kun bi da hasiri da kun gamo daga wanda suka halaka alhali ke wanda suka halaka ai fi duniya wa lahira duniya da lahira ya duniya da lahira gaba ɗaya ko halaka ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا فقلنا لهم كونوا قردة خاسرين ولقد لام أصلا لام لقد لام ne na rantsuwa wallahi kun san alimtu arabu kun san allazina atadaw minkum wa'anda suka shishigi a cikin ku ta tajawazul hadda suka ketare iyaka minkum daga cikin ku ku banu isra'ila su sarki a game da yin su a ranar asar da sai da sami suka sun kifi suka kama kifi wa kan na hainahu an alhali ku mun hana su daga haka wahum ahlu ailata su ne mutanen ailata wanda nan gaba za a faɗi kistar su a suratul arabi was'alhum an alqaryati allati kanat harirat al-bahri iz ya'luna fi as-sabti isatihim hitanuhum yawm as-sabti shura wa la yasbituna la ta'ti la ta'tihim hukunna da suka ce da su kunu jiranta ku zama burrai wato ma'ana wannan aka mai da su burrai kasu in kaskantattu mu alina a liban nisantawa kanuwa suka zama burran wahala ko ba da salatu da ayyani suka halaka bayan kwana uku suka halaka bayan kwana uku asalin kalmar sabtu tana nufin yankewa wato wahu asul wani shine asalin ma'anar ma da aka bayar ga asabar ya nan warada dan ya zo a labari annabi ya cewa duniya ukuri a cikin lahadi an fara halittar ta daga ranar lahadi an kare ta an kara halittar da juma yawan kiɗa sai ranar asabar sun zamo yawan kiɗa a mana ranar yankewar aiki da take banci yahuda yahuda su ke banta da shi saboda a yi nuna yanke su daga rahamar allah ko fa an koshe ne daga subuti shi ne sukuru nutsuwa ya na miki da amali a sukuna don nutsuwa na kasancewa idan aka daina aiki in aka daina aiki wato su da yace su ne mutanen ailata tasirin tasirin maganar cewa wasu mutum dubu saba'in daga mutanen annabi dawuda sun kasance a wata alƙarya ana kiran alƙaryar ailatu don daga tutar agaba wato jefan ruwa suna rayuwa a cikin mafi ni'imtuwar rayuwa sai ubangiji ya jarabe su yau masarfi ta suka yi harta musu kama kifi rana asabar amma duk sauran kwanukan na sati aka ce sa iya kama kifi ubangiji ya harta musu kama kifin bakiyar juma'a ce a ragowar kwanuka na juma'a na sati idan rana asabar ta zo alamar jama'a da ruwa a kifi ya yawa a kan saman ruwa amma sauran kwanuka ba za su samu komai ba inda Allah ya faɗa in za ta yi ne ta nuhu yau na sauce ne shura ba yau na za ta tuna za ta ta yi sannan iblis ya koya musu wata dabara da za su yi farauta da ita yace da su da dawila fangaloli ku yi fangaloli daura da koyi idan kifin ya zo ya sauka a cikin wannan fangalolin wasu do alayhi ko toshe kofar komawa gare shi shi gari yau da tafi in ya soka shi gari ba ya kama kifin sai jama'ar ayyata suka tafi gida uku wato farduna ashir alfa mutum dubu goma sha biyu a cikin su sun aikata wannan suka yi farauta suka ji daga wannan gefen da suka farauta haka mai da su burrai suka zauna bayan an mai da su burran kwana uku a kwana uku nan ba ci ba sha sannan suka mutu amma irin birnin da ake samu a yanzu ba wai daga zuriyar ba ƴaƴan wancan ba ne wa a wurin da ake gani a yanzu wata halitta ce daban kira na ta wasu ruhu wa nazira wasu suka ce samarin su ne aka mayar birrai da tijan su ko tsofaffin su aka mayar su aladu wasu da ce wanda aka mayar su aladu su ne wanda suka roƙi annabi isa ya roƙa musu allah allah sauka musu daga faɗi daga sama amma da aka saukar sai suka yi bannan wadda bangaren na mutanen arisa sun hana abinda waɗannan suka yi suka sa- suka ja iyaka tsakaninsu da su wata ƙungiyar suka mutu da zuciyarsu da su guji da bagare su wanda ya ya ce wani abin da ake ba daidai ba ne to shi ya tsira haka ma wanda bai hannun ba amma zuciyarsa ta yi hannu a zancen da ya fi aka fi dogara da shi zancen da Allah da Abbas ne ya ce to جعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها وموعظة للمتقين fajana muka sanya wannan azaba ai tilka uqubata ai wannan azaba da aka yi musu mutum zamo na kalan hukumi ibrata istina mani aka ministka bi muslima amin wadda za ta hana daga aikata irin abin da su suka aikata lima bayyana daiha ga al'ummun da suke a wannan zamanin wa ma harfa da kuma wanda za su zo ma a nan gaba ainihin umar da fifin zama ne ai ga al'ummar da suke rayuwa a zamanin su wannan mutanen a lokacin da aka bai da su gurrai wa ba da da ma waɗanda za su zo daga baya da wanda za su zo daga baya wa mawuzata haka in ya zama gargaɗi da nuta kenan ba ga masu tsoron Allah usulin suke an kiɗance su da ambato alhali gargaɗi ana yin sa ne ga kowa amma abin da ya sa su aka keɓance su da ambato li'annahu wa tufi'una biha domin su ne suke amfanuwa da gargaɗin bihi la ta gairi sabanin wani abu ko ko da an yi shi ga kowa da kowa amma an ya zama wanda yake amfana da shi wani bangare ne sai a ce ai kamar shi aka yi ba an yi shi ne domin sa wanda ya amfana da abu to a hakika ai domin sa aka yi abu amma wanda aka yi abu domin sa amma bai amfana da shi ba ai kawai ba domin sa aka yi abu ba to وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة قالوا أتتخذنا هزوا قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين واذكر كتنا إذ قال موسى لقومه وكتنا أنه موسى على نبينا وعليه الصلاة والسلام يسأل عن موسى وقد قتل له كثير an kashe wani a cikin da'ibra ɗasu aka kasa gane waye ya kisa waye ya kashe shi wasu alu bari isra'ila suka roƙi annabi musa an yi wallaha an yi bayyana hulan cewa ya roƙi allah domin allah ya bayyana musu wane ne ya yi kisa kada a sai annabi musa ya roƙi allah da sai ya aka yi masa wa'ayi cewa ga abin da za a ci yasa sai ya faɗa musu yace inna allaha hakika wani tabaraka wa ta'ala ya hukumu yana umartan ku an tazawu bakara ku yanka sani ku yanka sa bakara ku ɗaya kenan wato sa guda ɗaya sai namiji ne ko bace ko bace eh shi yasa bakara ku ba wai sai saniya ba sa ma bakara ku ne eh shi yasa ana cewa bakaru bakara ku zakaru ko bakara ku kusa yanda haka ake bambancewa abin da yasa ake kiransa bakaro aka ake kiran sanun bakaro saboda suna sa wato kofutan su su ringa keta kasa wato farko wani kisa zai zo ne nan gaba a wani kasar tunasan fadara akan fiye da annabi musa ya ce da mutanensa allah ya umarce ku ku yanka sa ƙalu sai mutanen na annabi Musa suka ce a ta sai zuna ku zuwa yanzu ka rike mu abin izgili da shi abin izgili da su mahazuwan mina abin izgili da mu har su fi ji guda da mutu da zalika inda mu muka ce ma ko faɗa ma muna so a nuna mana wane ne ya yi kisa amma kai ka ce mu yanka saniya to na daga suka yanka saniya da sanin wanda ya yi kisan kai ƙwara sai a ɗan Musa ya ce da su a ƙungiyar billahi ina neman tsari da Allah ina neman Allah ya kare ni amsa ni billahi ina neman kariya ga Allah min kan ako da zan gane daga zamo daga wawaye al-mustazi na wanda suke izgili da wayansu yin izgili da mutum so da yawa alama ce ta cewa shi ne izgilin wawa ne ko ba wata ba ba da da zai sa kai izgili da wani falar ma'alimu annahu arzu da suka gane cewa magana ta annabi Musa tabbas ne ana bukata lalle su haka ai makururu abin farkorawa ne a kan su haƙo magana ce ta gaskiya la hazla fihi ba wasa a ciki ba wani kakaci a cikin sa to kanu قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر أوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون قالوا sai batu Isra'ila ta ce da annabi Musa, Kurtu lana rabbaka, muna so ka roƙa mana Ubangiji, yubayyin lana ya bayyana mana ma launuha, menene kamarta, menene kamar wa'a, yubayyin lana ma iya, ya bayyana mana ya take, ya take ai ma sinuha, ai dangane da shekaru meye matsayinta, meye matsayinta. Ƙara Musa, ƙara Musa ce, innahu ay la Allah tabaraka wa ta'ala ya kulu yana cewa a faɗa muku innaha wanda ake nema ku yanka saniyar da ake nema ko san da ake nema a ku yanka bakar su saniya ku saniya ne la faru ba wanda yake ya tsufa ba musin na ba wanda yake ya tsufa ba wala zikiru ba kuma karama ba sajiratu ba karama ba awalu nasabu wanda take madaidaiciya bai da zalika tsakanin wannan ita ba yarinya ba ita ba tsohuwa ba المذكور تكان تكان وانا ابن aka ambata min sinin daga shekaru fa'alu ma tumarun shi yasa ku aikata abin da ake umarta ku da shi min zabiha na daga cewa ku yanka ta ku yanka wannan saniya
قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع اللون وتسر الناظرين قالوا بدو إسرائيل da suke game da cewa Utura na rabaka muna so ka roƙa mana Ubangiji yubayyin lana ma launuha domin ya bayyana mata ya bayyana mana kamar wannan saniya da ake bukatar yanka muna so a faɗa mata a faɗa mana irin launin jikinta bala annabi Musa ya ce da su inna mu hakika ubangiji ya kuru ya ce a faɗa muku inna ha saniyar da ake so ku yanka bakartu saniya ce safra wadda take mai launin fasufasi faqi'ul launuha kamar da ya kai inda ya kai a wajen fasufasi shadidun su shadidun sufrat mai tsananin fasufasi da surrun nazirin wadda duk wanda ya ganta za ta faranta a rusar ilaiha za ta tana faranta ran masu kallanta بحسنها سول كلب أي تعجبهم أتنا قادر دسوس
قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي إن البقرة تشابه علينا وإنا إن شاء الله لمهتدون قالوا بنو إسرائيل الذين كما نشوى ادع لنا ربك ونعسوا لك قال روكا من أبنجي yubayin lana magiya ya bayyana mana wace irin taguwa ce wace irin saniya ce ake so mu yanka a fa'imatu am amilatu saniyar da ake bukata mu yanka wadda ake ai'a wadda take kiwo ne da kanta ba ba a ki ba a aiki da ita ko ko wanda ake aiki da ita wanda ake noma da ita innal bakara hakika nau'in shanu ajin sahul mal'uta ma zikira ai jinsin shanu wanda aka fanta da su da aka faɗa a baya cewa la turar ruwa la bikin cewa inna hasa fura'u ta sha ba alaina yana rikitar da mu duka sirati domin yawansa falam na taɗi ilal mafasulati wannan yasa hayyo mun kasa gane wata irin saniya ake bukata mu yanka wa inna insha Allah la mutadun ta taƙiƙa mu lalle masu shiruwa ne in dai Allah ya nufa in Allah ya nufa a ilaiha za mu shirye zuwa gano ta fil hadisi ya zo a hadisi laulam yastasru da ma kuyi na lahum laulam yastasru da ma kuyi na lahum ahir al-amal in ba dan bazo Isra'ila sun ce insha Allah ba da ba za a bayyana musu tabuwan nan ba har abada amma da suka ce insha Allah shi yasa aka bayyana musu bayyana wanda suka iya tantance wacce ake yi.
قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول
مسلمة لا شية فيها قالوا لا لبئس بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون Ƙala annabi Musa ce da su inda huwa hakika Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya kuma yana cewa a faɗa muku inna ha baqaratu saniyar da ake bukata ku yanka saniya ce la balulu wadda take ba a bar horewa ga aiki ba gairu musalsalatin bil amali ba a bar horewa dan ana sa mata aiki da aiki ba tusiru lara da za a ce tana motsa ƙasa تؤلفها تزعج تنجد يكفى للزراعة الجنومة والجملة صفة صفة ذلول تصير تن تصير لنا جملة تازو صفة ذلول جملة ذلول ذكر شيء كاو جملة ما يلا يا زمو جملة لا أكيني كنا غريب جاهلة في النفي لا شجاع شنكوري ba wanda take motsa ƙasa ba ce wala istilasa ba kuma wanda take bar ruwa ga noma ba ce al'adar muhanki aka lindira ƙasar da aka shirya don yin noma a kanta to irin wannan sani da ake bukata ku yanka ba wanda suke bar ruwa a irin wannan ƙasar ba a musallama makwakuci a ce midar uyobi daga duk sauran aibobi wa asa lil amal da gurabun aiki lashi ya tafiya ba wani ba ta da wani launi ko tsugo ɗaya na wani launi babu a jikinta gayyar launiya gayyar launiya in ba launin ta na asali ba wancan da aka faɗa cewa safra'u faƙo launa a ƙalu a sannan ne fa banu isra'ila suka ce alana a yanzu ne fa yi ta bin haƙi ta zo mana da gaskiya da ɗaga bil bayani ta mi kai furinci da bayani wanda yake cikakke ta kawo mana cikakken bayani a yanzu fatala buha wato bil haƙi ɗin haƙi ɗin man'uki ne an shafe na asinsa shine albayyini albayyini wanda yake a fili yanzu ne ka zo mana da gaskiya wanda take a fili fatalabuha suka nemi wannan saniyar wadda ta dace da duk wannan tsofin da aka bar sada fa waje duha suka same ta inda fatal barra bi ummi wurin saurayi mai tsaya ga mahaifiyarsa fatarabuha suka siye ta bi miliki maskiha zahab da cikin fatar da zinari aka ce ai abin da za a biya shine a fede ta a samu zinari a cika fata har ta koma kamar kamar sani ko ina zinari ya cika ta ta daga haka da haka za a biya to wa hasul zalika da aka ce wurin saurayi mai biyayya ga mahaifiyarsa hasulun wannan an da abar fatar maskuri uban saurayin da aka ambata kana rajulan salihan min bani isra'ila wani mutum ne na kirki daga cikin banu isra'ila kadara rasul wafat da mutuwa ta zo masa wa kana inda hu bakaratu yana da wata saniya ta haifi ya mace sai wannan bawan Allah mutumin kirkin nan ya kama yan nan da saniyarsa ta haifa ya ajiye ta a wani surguji yawa ya uwar ɗansa wasiya cewa ta bashi tilkal bakara ta wannan saniyar yayin da ya girma sai shi uban nan ya mutu sannan wannan da da ya girma ya fara girma sai ya zama ya kanje ya yi icen wuta ya rinka sai da icen wuta ya waka su musamman a salatin ya raba kudin gida uku
يصرف ثلثه على نفسه sulutun ya kashe da kansa ثلث الآخر ɗaya sulutun yana kashe shi da mahaifiyarsa ثلث الآخر ɗaya sulutun kuma ya sadaka da shi لا يقسم ليلته lailahu a sulasa yana raba daransa gida uku ينام ثلثه yana yin bacci a sulutun daren يقدم أمه ya yi hidima ga mahaifiyarsa a sulutun ويقوم ya tashi lambun allah a sulutun daren فلما كبر yayin da الغلام yaron ya girma قالت له sai أمه uwarsa ta ce da shi اذهب إلى الجيرة الفلانية lalle zuwa sunkuki na waje kaza إن فيها بقرة akwai wata saniya a wannan sunkukin وحرك أبوك da mahaifinka ya ban ma sun gida wannan saniyar ya ban ma wannan saniyar ne قال سامي yan wasiya cewa idan ka girma in ba ka wannan saniyar وقسم على أبي إبراهيم in ka je ka ce ka ne mata magiya da annabi ibrahim madadin allah da ɗansa annabi isaka da ɗan annabi isaka din shi ne annabi yakub وإن anna ta ce laka in kai mata wannan magiyar za ta bi ka za ta zo zuwa gare ka tana mai biyayya faka ala kama amma amaratu sai ɗan nan ya je ya aikata kamar yadda mahaifiyarsa ta umarce shi fa ja'at lahu sai saniya ko ta zo tana mai biyayya gare shi fa qala kullu ta ce hau bayana fa qala laha sai saurayin nan ya ce ummi lam ta'murni mahaifiyata ba ta ce in hau ba fa qala kullu sai saniyar ta ce da shi anta ala da zahari ce ka hau bayana ma qadartani ila al'amari da baka iya baka sami iko akan sarrafa ni ba har abada fa akhadha ya saurayin nan ya kamo ta ya zo da ita wajen mahaifiyar fa qala kullu sai uwar ta ce da shi da kai zuwa tafi zuwa kasuwa ya bi sarati ka je ka sai da ita da dinari uku alama shurati amma fa ka ce duk wanda zai siya ya bari ka zo kai shawara da ni fa nahaba sai saurayin da ya tafi sai wani mala'ika ya zo masa masa surar mutum fa qala lahu Yace, ma tarifu zo za ka sai mana saniyarka qala bi sarati ya ce zan siyar ma ita dinari uku amma fa za ni yi shawara da mahaifiyata fa qala lahu bi sai mala'ikan nan da ya zo a surar mutum ya ce abinda nake so da kai ka siyar min da ita dinari shida amma ba na son sai ka je ka yi shawara da mahaifiyarka zan ninka ma kudin ma amma abin da nake so shine ka kare magana shawara da mahaifiyarka فقال لا sai ya ce a ni ban yadda ba ثم ذهب إلى sannan ya أمه tafi wajen mahaifiyarsa ya ba ta labari da haka قالت له ta بإهانة ce je ka ka je ka je ka ka sayar masa da shirin amma fa ka dawo ka shawara da ni فذهب ya tafi da ita فأتاه الثانية sai mala'ika nan ya zo masa barra ta biyu فأتاه فيها ثم اثنا عشر wa ana fiya sunayi ashara yace ya yadda zai siya goma sha biyu على ذلك amma ya yi magana shawara da mahaifiyarsa فأبى sauran yake bai yadda ba sai dai je ya shawara da mahaifiyarsa فذهب إلى ya أمه tafi wajen mahaifiyarsa ya ba ta labari da yadda suka yi da wannan فقالت sai ta له ce da shi ما ذهب لكم wannan wanda yake zuwa ba ya taya ma saniyar nan mala'ika ne da ya zo daga wajen Allah ذهب إليه ka je ka tafi wajensa ka ce muna gaishe shi قل له ka tambaye shi ka ce عن أبي ɗalibi ko makaranta abu da daidai ne a yanzu nan mu sai da wannan saniya ta mu ko ko mu jinkirta sai da ita فذهب إليه sai saurayin da ya tafi wajen wannan mai sai da ba mai taya masa saniya ya ba shi labari da abin da mahaifiyarsa ta faɗa قال له sai mala'ikin ya ce da shi ka ga wani isra'ila قال له قتيل za a kashe musu wani mutum وتوقفوا bayanu katilihi a nan ya zama ko gano waye ya kisan ya tsaya ya yi tawakofi bisa wannan saniya ta kan wannan saniyar ne za a iya gano wane ne ya yi kisan ولا تبيها shi ya sa kanka sai da ita sai ذهب ko da cikin fatar ta zinare وفعل ما أمر به sai saurayin ya aikata abin da mala'ikan ya umarce shi da shi ba fa alama ku ne da biyu والفتاة abin da ake kira fata saurayi a tsayiru mai baiwa da alheri ولا شك babu manufewa shi wannan da ake magana ai da ji haka yake a da ji haka yake a fazaba huwa sannan da suka yanka ta wa ma ka duniya fa'alu dukkan suka iya yanka ta dukkan suka yi ta su su siye ta duka za a yi sami da ya domin tsadar kudin ta wa fil hadisi ya zo a hadisi lau zaba hu ayya mata rashin da ce da ce tun farko da aka ce su yanka saniya da sun ɗauko wasu saniya ma sun yanka la'azza'atu da ta wadatar da su walakin sai dai abin da ya faru shaddadu ala su sun tsananta wa kawunan su fa shaddada Allahu alaihim kuma sai Allah ya tsananta musu wa in
وإن قتلتم نفسا فادارأتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون wa in katabtum nafsan mutuna yadda kuka kashe rai kuka kashe rai fadaratu fiha kuka ringa ijejeniya kuka ringa rigima a kanta fi riga ta fil asali fil dari wato asali tadara'atu tadara'a awan tafa'ala ne sai aka yi riga mutar a dal sai kuma aka aro hamzatul wasali ya zama ijjara ta misalinsa kamar na isaƙatu ilal ari ko fa ibal ijjara ka ilmuhum fil akhirah wannan awal tafa'ala ne amma aka shafe tar da ko aka yi gamin da kakin da abin da yake gaban da sai kuma aka aro hamzatul wasal to ai ta hasabu ai ko riga rigima wata da fa'adu ko riga ije juna fiha a game da wannan ran da aka kashe wallahu murju ubangiji mai bayyana murjiru mai bayyana ma kuntum taksubuna abin da kuke koyewa ne ubangiji zai bayyana duk abin da kuke koyewa min amriha na daga lamarin ran nan da aka kashe wa hadha atirar wannan itirari ne ana kitsa aka kawo itirari wa huwa awwalul qissa wannan abin da aka kawo a wannan aya ta itirarin shine farkon qissa shine farkon qissa
فقل اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون faƙulna muka ce irribu abinda za ku yi ku biki ayin katila shi wanda aka kashe bi ba'ariha da ɓangare na saniyan nan da kuka yanka faru riba fi saniya da aka ɗau harshen saniyar aka biki mataccen nan da aka kashe aw adad zambiha ko ko ƙashin jelarta fahayya ana ɗorawa ana bugunsa sai ya rayu wa ƙara ya ce ka tana ni fulanin wa fulanin da wane da wane su suka kashe ni libnai amini ya ambaci ya amurza wa mata sai kuma ya koma ya mutu fa wuri malmi ya rasa wannan ya sa aka hana waɗannan ƴaƴan amin nasa gada wa kutula aka kashe su aka kashe su to wato li'annar qatila domin wanda yake san kai la yanzu baya gado min tarkatul magatuni daga abinda wanda aka kashe ya bari shi amma a gadon komai a tafi shari'i Musa har abin haka yake har a shari'a annabi Musa wata ban katlihi iyahu abinda ya sa shi wannan dan amin ya kashe dan amin sa annal magatula kana daga niyyar shi ne cewa shi wanda aka kashe mai kuɗi wanda yake zango talaka ne yayin da rayuwar wanda aka kashe ta tsawaita shi yasa shi wannan dan aminsa sai ya kashe shi dan a samu ya gaje ya samu ya gaje shi an faɗi wani wannan an faɗi wani wannan to a kazalika a aka nan ubangiji hazalika igiya igiya'i kamar wannan raya wanne yuhi lahul mauta ubangiji yake raya matattu wai yuri kumu ayati ubangiji yake nuna muku ayoyinsa da la'ila ƙudurati hujjoji a kan ikonsa yake nuna muku hujjoji a kan cewa ubangiji mai iko ne da lakum ko dai ku take nuna fa fahimci abinda ake nufi da ku ta tadabbaruna fa lura fa ta'lamuna ku san cewa annal qadir ala iyayi nafsin wahidatin ubangijin da yake da iko musa ya raya rai guda daya qadir mai iko ne ala iyayi nafsin kasira bisa raya rawuka masu yawa ba dole nuna in ya so in kun duba haka din sai ku yi imani sai ku yi imani
ثم كفر قلوبكم من بعد ذلك فهي كالشجارة أو أشد قسوة وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يهبط من خشية الله وما الله بغافل عما تعملون ثم قسد قلوبكم sannan zukatanku ta kekashe ayyuhal yahud ya ku yahudawa salabat sai dauri an kabulil haji daga karban gaskiya min ba'd zalika bayan nuna muku haka din almaskuri wannan abin da aka ambata min ihya'in katiri daga raya wanda aka kashe din nan wa ma kaulahu da abin da yake bayan sama min al-aya abin da yake kafin shi ma daga ayoyi fahiya zuciyar ta ko wato ta ke kashi bi ma'ana lam yuzin ana nufin bata kankan da kai ba sanan ta kamar mawazina ya zama ba ta karɓar gargaɗi walan su asir biha gargaɗin baya tasiri a cikinta gargaɗin baya tasiri a cikinta fahiya zukatan naku kan hijarati ta zama kamar tuwar wazo ta zama kamar tuwar tuwar wazo lam yushabbihim lam yushabbihum bil bil hadid ubangiji bai kama ta su da bakin karfe ba li wujudi dini fihi fil jumlat domin bakin karfe akan samu taushi a cikin sa a gaba daya ba kamar dutse ba au ashad fil kaswati au yake kasa aw ashaddu qaswa ko ko ma zukatan naku kekashewarta ta fi kekashewar dutse shine ko ta fi tsananin kekarsa wa inna min al-hijarati lama yatafajjaru minhu al-anhar ana samu a cikin duwar wasu dutsen da za a ga ƙoramu na fuffukowa daga gare shi so da yawa akan samu ƙorama wanda asalinta daga wani dutse ne daga dutsen ne ruwa yake ta fuffukowa har ya gangaro sai ya zama ƙorama kuma wa inna min ha a cikin duwatsun nan akan samu da ma shabbaku wanda yake kike cewa fi rigamun ta'in asibi shi ne ya ta shabbaku ne da aka yi rigamun tar a cikin shi ne kuma ya shabbaku sai har yin ma a ga ruwa ya fito daga gare shi aka samu dutse da za a ga ya kece ruwa na fitowa daga inda ya kece wai da min ha a cikin duwatsun akwai lamaya habibu wanda yake fadowa ƙasa yanzu da min gulu ila asfala yake saukowa daga sama zuwa ƙasa min hashatillah dan me yake wannan saukowa dan tsoron Allah ko qulubukum la ta'asaru alhali ku zukatanku ba ta ta'asuri da dukkan da ake mata gargadin da ake mata ba ya shigarta wala ta ninu ba ta tausasa wala ta hashau ba ta tsoron Allah wa man lahu ghafir amma ta amanu amma ku je ku ci gaba da abin da za ku ku sani Allah ba yanda za a ce ya raka daga abin da kuke aikatawa ba da za a Allah ya kare ku akan abin da kuke aikatawa wai na ma yashiruku ubangiji ya nemi ku jinkiri ne yi wa kashiku ai zuwa lokacin komawa ku gare wa fi qira'atin bitataniyyati wato a wata qira'a shi mufassiru wa man lahu ghafir amma ya amaluna amma kamar kira abu ita ce littata ne ya ce wa wala gafir amma ta amaluna fi isbatu ala hidani an yi isbati daga hidaba an koma gai da ana magana da wanda yake gashi a gaban mai maganar amma kuma sai aka koma magana ta koma ana yi ne akan wanda baya nan shine an samu iltifati daga hidaba zuwa gai
أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون أفتطمعون يرزقها ساري هو مسلمي وأنا مجانا أكيد مسلمي أيها المؤمنون يا قوم منه an yominu ai yahudu a ce yahudawa su ba da gaskiya lakum gare ku yanzu fa ba fa sare a ce yahudawa za ku faɗa musu magana su yadda da ita wa kad kana fariqun alhali akwai jama'a da'ifatu minhu jama'a daga cikin su a habari su ne manyan malaman su yasma'una kalamallahi suna jin maganar Allah fi taurata a cikin at-taura ثم يحرفونه sannan su sauya wannan magana ta Allah yukayyirunahu su ringa jirkita maganar ta Allah min ba'di ma aqalu bayan sun gane abin da ake nufi da magana fahim bayan sun fahimci magana wahum ya'lamun ahali su sun san cewa magana ce ta Allah annahum muftaruna sun san kuma cewa abin da suka yi kirkira suka yi kirkira ƙarya suka yi wala hazatu lil inkari alhamdu da aka ce afa tasma'una ta istifhami inkari ne ai kan ma ku ce za ku sa ran su ba da gaskiya da ku domin abin da suke ya haura duk inda kuke zato bannan su ta haura duk inda kuke zato ba da za a ci ba da gaskiya da ku ai na ta ma'u kada ku sa rai a cikin ba da gaskiyarsu fadahun sadu bakun firkon sun dade suna da matsayi a kafirci ba ku ne farkon kafirce wasu ba tuntun daban sun kafirce da abu da yawa ba wai kawai da kafin da aka farko muku ne farkon abin da yahudawa suka kafirce da shi ba a tun a baya ma sun kafirce da abu ba da yawa
وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلا بعضهم إلى بعض قالوا قالوا أتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم أفلا تعقلون وإذا لقوا الذين آمنوا إذا منافقا يهودا suka game da waɗanda suka mummunai ƙaru sai da su rinka cewa amanna ai sun ba da gaskiya da annabi Muhammadan nabiyu sun ba da gaskiya cewa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam annabi ne وهو المبشر في به في كتابنا شيء ما ودا أكا البشر دزوان سألتاهم wai za hala da ja faruhu ila bari idan sashin suka koma wajen sashe kalu manyan su sai su ce ai ru'a sa'u ai manyan su allazina lam yunafiqu wanda su da man ba su koye abin da ke zuciyarsu ba liman nafaka sai ga wanda ya koye abin da yake zuciyarsu shine wanda ya munafinci a to haddu sunan yanzu kwa ya ta ku rinka zantar da musulmi ai mu'mini yanzu ba ya ta ku rinka zantar da mu'minai bima fata Allahu alaikum da abin da Allah ya sanar da ku shi ai an rafakum abin da Allah ya sanar da ku shi fi taurati a cikin at-taura min da aka ba manzon sallallahu alaihi wasallam da kuma annabi sallallahu alaihi wasallam yuhajjukum bihi dan su kafa hujja da shi a kanku ai yuhasibukum domin su dawo suna husuma da shi suna wato kafa hujja da shi a kanku wallahu littayruna lamun la da yuhajjukum dan zamowa ne da ma wai dan ta'alili ba inda rabbikum a wajen ubangiji fil ayati alahira wa yuqimu alakum hujjata da tsaye da hujja akan ku fitar kici ba ya cikin barin bin annabin ma a ilmukum da sirri tare ko da cewa kun san cewa shi dinnan mai gaskiya ne Allah ne ya aiko shi tunda an faɗa a cikin littafin an kawo surarsa a littafin a fala ta yuro yanzu a kwaga ne annabi ma juna ku cewa su dinnan za su yi kafa hujja da shi a kanku idan haddasu ruhu idan ya zama za ku ringa faɗa musu haka fatan tahu in ya so ku daina faɗa musu din ba kwa gane cewa faɗa musu din haka da kuke rabuwar dabara kuke ba ai abu ne ya dace ku daina faɗa musu ta'ala ta'ala wani tabaraka wa ta'ala ya ce أولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون ashe yanzu wannan kafirai na banu isra'ila yahuda wannan ba su san cewa al-ismam li takariri istifam na a a na takariri ne wal wawu dahilu alaiha lil alif wawun da aka sa a wa wa din wa din na adafi ne yanzu ba su sani ba su san cewa Allah la cewa ubangiji ya alamu ma yasruna ya san duk abin da suke koyewa ba wa ma yunun kamar da yake ya san abin da suke bayyanawa ma yuhuna wa ma yasruna Allah ya san abin da suke koyewa da abin da suke bayyanawa min zalika ne daga wannan maganar wa gairihi da wani sama fayar awu an zalika in ya so su tsawatu daga irin wannan magana da suke faɗa domin su
أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإن هم إلا يظنون ومنهم أسكن يهودا وأخوي أميون من التأماوة من السوبا ساربوتو باسا كراتو لا يعلمون الكتابة وتدعك أميون المنسوبون للأم أبي بلغ ناوى بقوة لعدم انتقالهم عن حقيقتهم الأصلية me yasa ake kira su ake dangana su ga mahaifiya saboda ba su bar hakika su ta asali ba allaki wadda da tun alaya wadda uwar ta haife su a kai قال تعالى النبي تبارك وتعالى والله أرزقكم من بدون ما تقول تعلمون شيئا Allah ne ya bayyana ko fito da ku daga cikin mahaifanku mata a halin da aka bayyana ku ku ce komai ba ku san komai ba wal ummiyu wanda ake kira ummi kuwa man la yaqra'u wa la yaktub shi ne wanda baya karatu ba kuma ya rubutu to shi ake kira ummi a cikin hudawa akwai wanda ce amma wa ummi yawa la da mun kita ba san at-taura ba illa amaniya abinda suka sani dai wasu bulce bulce akazi ba karshe karshe talakau hajin ruwa sa'i da suka karba daga manyan su fa atama duha suka dogara da wannan bulce bulcen wa inhum su ba su zamo ba in din lafiya ce kamar an ce mahu su wayannan ba su da wata sifa da za a faɗa fi jari min wacce nabi wa gari da suke mutum zaman annabi zama wa annabi sallallahu alaihi wasallam annabi da wani wannan bi ma ta ko na daga abin da suke kaga su faɗa ba su zama ila zunun sai ko suna zato ne suna zato ne amma su kansu su tabbatar ba zannan zato wala ilma lahu alhali ba su da sani akan haka ba su da sani akan haka ويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون فويل kai to ya tabbata shiddatu azabi me ake kira wailun shine tsananin azaba wasu kuma suka ce a'a wani waje ne a wutar jahannam wanda aka ce da a za a kai duwar wasu duniya wannan wajen da nan take za ta narke saboda zafin wajen saboda zafin wajen to a wannan waje da ake kira wailu ko ko kalmar azaba ta tabbata lillazina yaktubuna kitaba wanda suke rubuta takarda bi aidihim da hannayensu ai mutalaqa min inde ai takardar da su ne suka gana su mai kuruna amma kuma su dawo suna cewa haza wannan takardar min indillahi ko wannan littafin da gwanin Allah ne ba annabi sallallahu alaihi wasallam ta taura da wanda take cikin at-taura wa ayatul rajul sun musanya ayat da take cewa mun sani yayi zina a jefe shi wa gairahu ma sun musanya wasu ayoyin da banda banda waɗannan wa banda waɗannan wa katabuha ala ilahi ma anzala ma unzila sun rubuta ta sabani yadda aka sauka to a fawailun kawai da kai kuma tabbata gare su in ma ta tabbata yi daga irin abin da hannayensu ta kaga ta rubuta ta dangana ga Allah minan hutara daga abin da aka kaga wa wailu da kai kuma tabbata gare su min ma tuna daga abin da suke aikatawa da rusha daga karɓar rashuwa daga karɓar rashuwa قالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة قل اتخذتم قل اتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهدا أم تقولون على الله ما لا تعلمون وقالوا يهودا واسكي لما وعدهم النبي النار lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya musu lanko da cewa za mu su goma da wuta suka ce lan da masanin na yi bai gaskiya ne ko da ma sun koma ga wutar wutar ba za ta taba su ba bana ba za ta taba su ba illa ayyamin ma'duna sai ko yan kwanuka ididdigaggu kalilatan wadda take kaɗan arba'in ne yau kwana arba'in a muddata ibadati a ba'ihimul idla muddar da iyayensu suka ɗauka suna bautawa ɗan marage sun mata zuru wai kuma bayan nan ta gushe bayan nan ta gushe jere da su ya rasu lalla kullum ya muhammad jere da su ya rasu lalla a ta hasu inda za yi adam yanzu akwai yarjejeniya ne tsakaninku da allah wanda a wannan yarjejeniyar allah ya faɗa muku iyaka kwana arba'in kawai za a yi muku azaba uzifat min muhammadin musulmi da a ita hasu ne aka shafe hamzatul wasl istira da hamzatul istifari saboda wadatuwa da hamzatul istifari a ta hamzul inda Allah ya ada yanzu kullum yau da kori ne wajen Allah a misaka yarjejeniya minu daga gare shi bizalika da cewa in ma za a rufe azaba iyaka kwana arba'in ne falan yulfa da wa'ada to inda haka ne damun ba da zai Allah ya saba alkawarinsa a wato bihi alkawari da ya kuna haka na amma ku wani alkawari daga wajen kan amsa kudu abinda da yake akwai kudin nan yahudawa kuna kagan magana ku dangana ta Allah da Allah rana ta Allah abinda ku san cewa ya ya ya faɗa ba
بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون bale ubangiji yake ba makawa wutar za ta taba su ba makawa wutar za ta taba su a to tamassu tamassuku wutar za ta taba ku wasu kula dole fiya za ma a dawwamar da ku a cikin wutar za a dawwamar da kuma a cikin wutar an man ka sama sayya domin tsarin yadda tsarin yake shi ne cewa duk wanda ya aikata aiki wanda ba daidai ba ita bala bala a qur'ani wajen guda ashirin da biyu a ciki akwai wanda ake wakafi a kanta akwai wanda ba a wakafi akwai wanda ake wakafi a kanta akwai wanda ba a wakafi a kanta saboda wannan da yawa ba a wakafi a kanta wanda je aka da abin da ba daidai ba shirka shi ne tare da wanda Allah wa hada ya ya tu irin ko kurakuran su sun kewaye da shi bil ifradi akwai qira'ar hadi'atuhu wal jari akwai qira'ar hadi'atuhu ai اشتملت عليه لا ترجع كنسا وأهل أهله من كل جانب تكيوى يدشي تكوئنا بأن مات مشركا شين يموت ينا ميتانا دولة الله فأولئك ما سوى الصفة أصحاب النار سنة يوتا za su ne lalle za su je ga wuta kun biya halidun su kun sun je masu dawoma ne ru'ya fihi ma'ana man da aka kawo hum ko a bana aka ce ula'ika asabu hum haliduna su zu wannan an kiyaro ma'anar man dan da ita man a lafazinta mufrada ce da ke dan sai a ce fa huwa asabun nari huwa fiha halid amma da yake an ruwa an dubo ma'anar man shi yasa aka ce fa ula'ika asabu nari hum fiha haliduna والذين آمنوا والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون والذين آمنوا wannan ko da suka yi imani waɗanda su suka yi imani wa amilu salihat bayan imani kuma suka suka yi aiki na kirki a guri da yawa a Qur'ani in an faɗi imani sai an faɗi aiki kyakkyawa domin a ƙara faɗakarwa gare mu cewa kafa mu ɗauka zarar imanin zai zai amfani a'a imani baya amfanarwa sai ya haɗa da aiki na gari sai ya ai haɗa da aiki kyakkyawa a ula'ika masu wannan sufa da aka ambata a samun jannati su ne yan aljanna gombiya da su dinna in sun shiga aljanna ba yadda za a yi su dinna masu dawwama ne a cikin aljanna وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم مؤمنون واذكر كثيرا إذ أهلنا وكثيرا مكانكين ميثاق بني إسرائيل الفور بني إسرائيل في التوراة لكن التوراة وقلنا مكثير بنو إسرائيل لا تعبدون بتاء ولا إبداع في قراءة بيو لا تعبدون ولا يعبدون وأن ذي قراءة مدابيو وأتو سمئيين سمئيين كم متعوني إلا الله إلا الله akwai kira'a la ta abuduna akwai kira'a la ya abuduna a habar wannan da aka ce la ta abuduna illa la labari ne bi ma'anar nahi ana nufin hani kan ku yadda ku ce za ku bauta wani umma Allah ba ko kuri akwai kira'a wanda ba sar'iyya ba la ta abudu illa la ko ku bauta wani da ba umma Allah wa asimu ku kyautata da walidai daga mahaifanku da kyautatawa birran mai nagarta ga su nagarta wuzil qurba ku kyautata wa ba duk wanda yake akwai zumunci tsakanin ku da shi shine zil qurba ba abokin zumunci alqaraba zumunci addu alal walidaini an adabta wannan bisa mahaifa wal yatama ku kyautata ga wanda suke barayu wal masakin ku kyautata ga wanda suke almajirai wa qulu lin nasu husna haka nan kuma in za ku faɗi magana to ku tabbatar kun faɗi magana kyakkyawa ga mutane maganar da kai da ka faɗa za ka karu wanda ka faɗa wa ma zai karu min al'amri bil ma'ruf shi ne zama kun yi umarni da abin da yake mai kyau wannan ai alal mukan abin da kuma yake mara kyau ku yi hani daga gare shi ku yi hani daga gare shi wasirki fi sha'ar Muhammad sallallahu alaihi wasallam a kun faɗi gaskiya kuma akan lamarin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk an za ku faɗa akan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ku tabbatar gaskiya kuka faɗa warrati bihi kuma ku tausasa wa mutane gaba daya ba yadda za a yi a samu karkuwa ko a samu biyayya wajen ga Allah sai an tausasa wa bayan Allah wanda bai tausasa wa bayan Allah ba to bai biyayya ga Allah aibin da su tausasa mutane da an yi wakila kabirun kabirun wa ya haɓa sabiran shi ne shi musulmi a koyaushe ya zamo ba abin da yake gabansa sai girmama wanda yake mai babba a ciki a cikin mutane kuma da tausaya wanda yake kansa wanda yake kasa da shi a kullum abin nema shi ne a tausirin kabir wa rahmatul sayyid da girma wanda yake babba wanda yake karami kuma a tausaya masa inda ya zo hadisi da Rasul sallallahu alaihi wasallam laysa minna man lam yuwakkir man lam yuwakkir kabira da wa yarham sayyira wanda duk bai sanya girma babba ba bai sanya tausawa karami ba to wannan ba namu bane ilimin Allah sallallahu alaihi wasallam to a wa wa wato wa qulu li nasu sunna min al-amr bil ma'ruf wa nahy anil munkar wa tuqi shal ma'mani wa rakbi wa fi qira'at akwai wata qira'a anan bi ran bil ha'i usbu sin husna husna kamar qira'a mu kenan ko shi qira'a da ya fassara bai cewa hasanan ce hasanan to a nan ce hasanan min al-amr bil ma'ruf wa nahy anil munkar wa tuqi shal ma'mani sallallahu alaihi wasallam wa rakbi to a in an in an karanta da ran masini husna masdar ya zama masdari ne usuli da aka kawo shi a matsayin sifa mubalaga ta da ya sa matuka kama an ce gururin nasu yi kaulan husna wajibin salata su tsaye da sallah su zo da ita da baki ɗayan sharuɗanta da rukunanta da ladubanta ku zo da ita da gururi a ciki wa'atu zakata ku ba da zakata fakarutun zalika da kuka ga an daga dutse a kan ku sai ya sa kuka duba kuka karɓi wannan kuka karɓi wannan abin da aka faɗa aka faɗa amma kuma sun mata wannan daga baya kuka juya da baya a ararku kuka juya da baya an wafa yi daga cikawa da alkawarin da kuka yi wa Allah sai ya fi fatan anil gaibati annan an samu intifati daga gaiba zuwa hidama inda za a ce wato la ta'buduna illa Allah wa walidai insana wa dhul qurba wa ta'ala zaki wa kullu nasu husna wa fa wa ajibu salatu wa atu zakata summa tawallaytum inda za ce summa tawallu illa qalila minkum sai ko ɗan kaɗan daga gare ku rahu wa wa antum mu'limun alhali ko kuna masu kau da kai an daga maganar da Allah yake faɗa muku ka ba kamar mahaifanku can da aka ce wannan zai saka bani isra'ila da ta ce la ya abuduna amma aka ce la ta abuduna a wata kira wa bil walida isra wa zul qurba wa ta wa saki wa kullu nasusuna wa aqimu amaimakon a ce wa yuqimu salata wa yutu zakata amma sai aka ce wa yuqimu salata wa zakata shi da aka ce an yi iltifati an yi iltifati illa kalilan min duk wani kaɗan da daga cikin ku an zuwa ruwan hali kuna masu kawai da kai an zuwa daga wannan umarnin da aka ba ku ta aba iku irin yadda magabatan ku suka kawai da kai daga gare shi.
وإذ أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم ثم أقررتم ثم أقررتم وأنتم تشهدون وإن أحدنا يولد يديه فتنة yadda muka rike misalinku alkawari daga gare ku wa kulana muka ce da ku muka ce da ku la ta suku da jima'amu kan ku yadda ku zub da jino kan ku yadda ku zub da jino turiku na har kurin kirku ya dafa zuwa jinin ku bi kasli ba a rikun ba'ar na fuskar a ce wani a cikin ku ya ringa kashe wani wala kuri juna an fi suku min gyara kan ku yadda ku san wata abin da zai zama ya kawo fitar da kawunan ku daga gidan jirgin ku la yukhrij ba a rukun ba'ar min dani kan wani a cikin ku ya fitar wani daga gidansa wanda aka fitar daga gida ai ta yi zuciyar shi ma ya dawo sai ya fitar wanda ya fitar shi din daga gida sun ma a karar kuka yadda kun ce kun yadda da wannan game su zalika ne saka kun karɓi wannan yarjejeniya ko wannan alkawari da aka ɗauka da gare ku wa an tuta shanuna alhali kuna ba da shaida ala an fusuku bisa kawo da ku cewa eh kun karɓa ta kun yadda cewa a kun karɓa ta su makarantu balar su na baki ya tarzu ubangiji bai faɗi ragowar alkawarin da aka riga da bani isra'ila ba لأن أحد عدم التزامن بالاسم والعدوان domin alkawarin da aka karba a kan banu isra'ila na kada su ce za su goya wa wani a cikin ta wajen aikata abin da yake ba daidai ba wajen aikata abin da yake ya wuce iyaka mulahazun bil ahadain al awwalain ana lura da wannan a cikin alkawarin guda biyu na farko amma radio amma alkawari na hudu a fakat wafu bihi a hakika wannan wafu bihi sun cika da shi falan yuqatibu rabu alai shi yasa ubangiji bai raraukace su ba a kansa ba a yi ce me yasa suka ki cikawa da shi ba saboda wannan sun cika da shi wa an tuka shaɗu da alamu su alamu da shaida masa kawo ne kuna masu ba da shaida masa kawo ne ku cewa abinda kuka yi ba daidai ba ne ثم أنتم قرآن شيء تسلمكم ثم أنتم هؤلاء كلام الله على أفعال نقول القرآن أن أقول من أفعل القرآن يقول من أيدي الإسلام ذاك أمر الرسول الأمين ويقول أن ذكر مر يمر من ذكر من أهل يا يوم ذكر من الشر يقول الملائكة سيما ولم يستطيع ذاك الصلاة فاجئه اللهم يا رب يا رب يا رب آمين.
آمين لا لنا الآفة اللهم آمين في جميع الأمور وآمنا من جميع الشرور ويسر لنا كل تأثير وفعلنا كل تأثير آمين.
اللهم اصرف عنا كل وباء وبلاء مختلف وكرمك هذا الجلال والإكرام آمين.
اللهم اغفرنا بفاعل المستجيب ذكرى فإنك قلت وقلت لنا إنا هذا الجلال وإنا لولا نزول قل تعالى بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ ولا حول ولا قوة إلا بك اللهم اغفر لنا الحاجة في جميع الأمور آمين ولا أسأل ولا أسأل عنك بالحق ولا أهلي إلى ذلك المستقيم على آلي قدري إمداد العزيز سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين